بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau dare ne na asabar 21 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير أتكيتشي وانا لتابي نيدا أكربوتا سبودا كارا أكيدا نم مسلمي domin yana daga abin da kafirai suke so su cimma shine cin mutuncin sahabban annabi domin in ya zama sahabban na an taba mutuncinsu to wannan na nuni akan cewa hatta shi kanshi annabin ma to fa yana da matsala ne Allah ya sauwaka to malai yana kan yi mana bayanai akan abin da ya shafi ahalul baitin rasul waɗanda 'yan shiya suke ƙaryan cewa su ne a immansu kuma suke danganta kazamiyar aƙidansu zuwa gare su to sun barranta daga wannan aƙida na rafidawa ba ruwansu da wannan aƙida na 'yan shi'a mun ji maganganunsu da yawan gaske to muna cikin jin bayanan ne sai lokaci ya ƙure inda mala ya ce warawar lalaka'i an ibrahim bin a'yan kala allalaka'i ya roto da a'yan ya ce ƙultu li sharik na ce ma shariku shi sharik ɗin nan huwa sharik bin abdullah annahai alƙadi abu abdullah ahad al'alam kanar wafatu sanata saba'in wa saba'in wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 177 ƙala an zahabi zahabi ya ce fihi tashayyo yana da jinin shi'anci a jikin shi hafif amma ɗan kaɗan alaƙa'ir ta ahali baladihi irin yadda mutanen garin suka taso ne. Mun gane? Karanta siyar alamin nubala a mujalladi na takwas a shafi na 200 zuwa shafi na 202 don malai bayanin tarihin shi sharik ɗin nan. Ya ce, A ra'aita man ƙala la'ufaddilu ahadan, me kake gani don gani da wanda ya ce, ni ba ruwana, ni ban fifita kowa, ɗin musulmi ɗaya ne, ni ba ruwana. ana magana akan abubakar da umar da usman da ali waye fi wani sai ce shi ba ruwan shi shi bai fifita kowa dukkaninsu kawai sabai ne dukkaninsu matsayinsu ɗaya ƙala sai ce haza ahamaku ya ce wannan wawa ne kun san wawa to dolo ne alaisa kada fuddila abubakar na umar ba an fifita abubakar da umar ba Allah ya bayyana cewa a bisa harshen annabin shi su suna gaba da kowa to in ya ce shi ba zai fifita ba shi yana neman zaman lafiya ya ce to wawa ne jama ba wani zaman lafiya sai dai kai addini yanda aka ce ka yi kawai kun gano wannan da kyau ko wallahi in dai ka neman ka zauna lafiya to ayi addini yanda aka ce in ko ba haka ba ko Allah ko kana ganin ka zauna to lafai lafai ka zauna wallahi lafai lafai ne kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu misali waɗannan karatukan da muka tasa kullum jama kuna ganin kan muna zaune lafiya ko eh wallahi waɗanda ke kin karatun nan sun fi masu son shi yawa sun fi ninkin ba ninkin ba ninki wanda inda za a waye gari a ce yau kun mutu duka za su yi farin ciki da za a waye gari in mutu za su yi farin ciki da za su waye gari mu daina mu da kanmu ko a watsa mu Allah za su yi farin ciki kuna fahimta kuma su suna nan a duniya sun kaddamar da kansu su ‘yan ba ruwanmu ne su ‘yan ba ruwansu ne to kaga sharin ɗan ba ruwanmu yana zuwa lahira ma Allah zai ce ba ruwan shi da shi wannan abun dole sai an yi sai an bayyana mutane harkar aƙida wallahi muddin ya zama ba za a bayyana mutane aƙida ba sun shiga uku Allah bai yi da su gaba ɗaya shi yasa duk da awon da annabi a garin makka gaba ɗayanta fa ta ƙare ne akan me wallahi akan tauhidi ne duka wannan tauhidi muke karanta a zamanin yanzu kun ga bala'in shi'a wallahi sai an zauna an bayyana mutane wannan muhimmancin karantar da wannan bai fi muhimmancin zama haddan alkur'ani ba to dan ka haddace alkur'ani wannan bai nun cewa zaka zama dan shi'a an jima ne eh baka da security akan aqidanka baka da security sam wa'azi irin wannan yake fara gabatar mu musulmi sai aqidan shi ya zauna gam sanan duk abin da za a dora mashi a dora mashi wannan shine kaidan karantarwa da tarbiyya gaba daya a musulunci waɗannan da suka shiga yan shi'a mafiyancin suna waɗannan abubuwan yanzu ba ga sun bude makarantun hadda da makarantun kaza ba duk ba suna yi ba duk abin da kuke suna yi kana da abin da zaka gaya musu ba daidai bane sai wannan abin ne kuma akwai barazanar aƙidin ƴaƴayenku da mai diya tabu dan dare ɗaya wallahi wanda kake zaton ahlus sunna ne sai a waye gari ya zama ɗan shi'a baka sani ba kuma saboda bala'in taƙiya ya tarbiyance ka ya tarbiyanci duk wanda kake tani akan wannan bannar dole ne mu zauna mai wannan yana daga cikin mamayin yan ɗarika da aka yi da yawa daga cikin shugunan yan ɗarika yan shi'a ne ba to amma saboda tsaban taƙiya sun ƙi su bayyana suna ta ƙoƙarin rarake masa samari da 'yan mata sai sun gama gaba ɗaya sai su waɗancan shehunan da ke barazana a sama sai su wego sai su ga ashe ba kowa a bayansu to dole ne a zauna a karantar da wannan yanzu wannan ɗan shi'a ne to amma su waɗannan da suke zagin sabai namu na nan da na iran da na bahrain da na labnan da na duk ko ina ma su kuma rafe ne su kun gano wannan isa wajibinku ne ku tsayu wajen duk wanda kaga yana ƙasa a guya wajen zuwa waɗannan karatuttukan haƙƙi ne akan ka zauna kai mai faɗa abokinka ne ɗan uwanka ne na jini wa ko ƙani ka nuna mai mahimmancin wannan ba mamaki kai ba kai Allah maɗaukin sarki zai tada nan gaba ka tsayi wajen kare wannan ba shi ne in kai ka kai al'amur bil ma'arufi da annahi anil munkar kai ma ka shiga cikin kuntun khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ka shiga sannan waɗannan bayanan ku yi kokari ku isar da su ko ina jama'a hatta in shi'an sa samu saboda me yiwa wani Allah madaukin sarki ya zama sanadiyan shiriyan shi ne wani kuma in an kai mashi kuma ya ƙara fallan daji inda ma haka Qur'ani yake yudullu bihi kathira wa yahdi bihi kathira baka yi saka shirye da kowa ba ku fahimci karatun mu na ɗazu ita shirya ko a zuci take sai zamanto Allah ya mallake zuciyan bayi gaba ɗaya shi ke juya ta kuma ya ce ba wani wanda yake shiryar da wani sai wanda shi Allah ya zaɓa ya shiryu kuna ganewa kenan abin da za a amfani da shi wajen shiryar da mutane shine abin da Allah ya ko annabi da shi kun gano wannan ba duka ba hantara tsaban bayani Allah madaukin sarki ya samu dace wannan bayani ma lai ce karanta sharhu usul al-i'tiqad ahli sunna a mujalladi na bakwai lambar mas'ala ta 1369 wa awradahu adh-dhahabi fi siyar a mujalladin 8 shafi na 205 kisa kun ga na dade ina kudaitar da ku kan karance waɗannan littafan go na dade ina wannan ku karance siyar duka ku karance al-bidaya wannan haya duka jama'an kun kuna karatu waɗannan abubuwan ilimin da zaka samu kwakwalwanka yana da yawa kun gano wannan da kyau ko kuma malaman da ke suka waɗannan malaman fa sal imam zahabi suna da yawa a ƙasan nan yanzu an hura wutan cin mutuncinsu da bayyana tarihin su wasu ba mutanen kirki bane a lokaci ɗaya kai kuma kana nan wajen ka miƙe kafa kana ganin wai ai kowa ma ya yarda da su zahabi in aka kalli littafin shi haka zai ce wai akwai masu nan suna zagin shi kai kana ganin wannan tudun littafin aka zagi ibnu taymiya ma jama'a mun gano wannan da kyau ko to kare da karo suke zagin manzan Allah? Allah ya tsare mana imaninmu malai ce an Sulaiman bin Abi Sheikhin qala laqiya Abdullah bin Mus'ab az-Zubairi sharikan shi wannan Abdullah dan Mus'ab az-Zubairi shi ya haɗu da wancan abin nan sharik ɗinmu an ce ɗan shiya ne ku? faƙala sai ce balagani an naka tanada min abubakar wa umar sai ce kai sharik labari ya zo man kana zagin abubakar da umar faƙala shariku sai shariku ya ce wallahi ma an taƙasu zubair fa kaifa anala min abubakar wa umar ce wallahi ina maka rantsuwa da Allah ma an takasu azubaira ya ce ban taba taba darajar zubairu ba kako zubairu bai kai abubakar da umar ba to ta yaya ko karambani na zai kai ni in taɓa mutuncin abubakar da umar mala ce aure da hudu zahabi fi siyar imamu a zahabi ya kawo shi a cikin siyar a majalladi na takwas shafi na 206 kun gano wannan jama'in mutum fana kan kuskure kiran shi ake karara a mai magana nuna mashi kai wani abin da kake ba daidai kake ba meye kaza ko ba da gulma ko cin mutunci ko batanci ba in kuma ka san baka isa ka kira wani kai mai wannan ba ko ka sa wani ya kai kakai kun gano wannan in ba ka ba sai a samu matsala ka san matsayi matsayi ne wani zai yaudari ya kai matsayin da zai yi kaza sai ya je yi sai ga abin ya fi karfin shi kuma ta sai ka je kana zaton za ka yi magana ka yi gyara sai magana naka ta zama ɓanna kuma Allah ya sauwaka wa an habs buni giyathin ƙala samiyuta sharikan ya ce na ji sharik ya ƙoli yana cewa ƙubidan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ma'annabi rasuwa wastakharan muslimuna ababakarin sai mutane suka zaɓi sayyidina abubakar a matsayin shi ne khalifa. Falau alimu anna fihim ahadan afdala minhu da musulmin wancan lokaci sun san akwai wani wanda ya fi abubakar cancanta, kanu kada gashuna ya zama dukkaninsu su zanci. Mun gano wannan da kyau ko? Su ne suke mana algushu. Inda sun san akwai to, amma da yake sun san ba wanda ya fi shi, sai gaba ɗaya musulmin sai suke ma abubakar mu baya. to shine sai yake cewa wastakhlafa almuslimuna ababakarin to sai ce sun mastakhlafa abubakarin umar to lokacin da umar abubakar rayuwar shi ta zo ƙarshe sai ya gabatar da umar a matsayin khalifa faƙama bima ƙama bihi min alhaq wal adli umar ya tsaye da gaskiya da adalcin da abubakar ya tsaye da shi falamma hadarathu wafatu da rasuwa ya zo na umar ja'al al'amra shura sai bar al'amarin a matsayin shura baina sittatin tsakanin mutum shida fajtama'u ala Uthman sai suka hada kan cewa Usman ne zai harkar falau alimu anna fihim afdala minhu da sun sa ko wanda yafi Usman suka gabatar da Usman kano kada gashuna wannan sun mana algushu mun gano wannan da kyau ba su sani bane Usman ne fi kowa cikin shidan sai sai suka gabatar da Usman nan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Wannan faɗan shi'a ne da kanshi yake faɗi ba rafidi ba. Shi rafidi zagi yake yi. Shi ko wannan ɗan shi'a ne kawai goyon bayan da yake shine na fifita Aliyu ne akan Uthman. Bala ce karanta siyar alamin Nubala a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tara. duk waɗannan abubuwan da ake ambata ku jama'a ku rika za kuna karanta kuma su ma da ake faɗin wannan maganganun suke jin ana saba ma ƙidan da suka yadda da ita su daure su rika karanta su gani da yi wa Allah maɗaukin sarki ya tsamar da su daga duhun kafircin da suke ciki zuwa ga hasken imani da tauhidi wa qala ali ibn khashram ali dan khashram yace فأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث yace wanda daga cikin mutanenmu waɗanda suka ba da ƙarfi wajen binciken harkan hadithi sun ba labari annahu arada haza ala abdullahi ibn idris wannan magana an ji an kai ta zuwa ga abdullahi dan idris fa qala ibn idris sai dan idris yace anta sami'ta haza min hafsin kaji wannan magana daga hafs qultu na'am nace kwarai da gaske naji qala ce alhamdulillahi alladhi antaqa bi hadha lisanahu na gode ma Allah da ya sa harshen shi ya faɗi wannan magana fa wallahi innahu la shi'iyyun shi dan shi'a ne fa wa in kana sharikan la shi'iyyun shi kanshi shari'a ɗin dan shi'a ne mun gano wannan da kyau ko su ne da kansu ke faɗin wannan don su abin da suke ɗauka to cin da yin shi'a ne to ta sun zama rafida to ashe ba rafida ba ne shi'a ne me shi'a su ne magoya bayan ali amma waɗannan na najeriya kaf ɗinsu rafidawa ne su ne masu zagin sahabbai za ka zo ka ji ma wanda ga cikin sunansu nan ba da daɗewa ba Ma'ala ce karanta littafin sayar alamin nubala. Ƙala zahabi mu'akkiban bayan da zahabi ya kawo wannan maganin sai ya ƙarin haske cewa qultu hadha tashayyu alladhi la mahdura fihi wannan irin shi an ci babu wani abun tsoro a cikin shi insha Allah illa min qabil al-kalam fi man haraba ali radiyallahu anhu sai dai kawai inda yake dan magana ga irin waɗannan ƴan shi'a da ke goyon bayan alkade ba su kafirta sahabbai da canza ka'idojin musulunci da cin mutuncin Allah da manzanni to su fa suna da matsala hatta waɗannan su shari'a ɗin nan akan sahabban da suke faɗa da Ali min innahu qabihun yu'addabu fa'iluhu abin da suke faɗi kan waɗancan sahabbai ba daidai bane kuma duk wanda ya za a kamo shi gwamnatin musulunci ta ladabtar da shi kun gano wannan da kyau domin suna zagin duk wani sahabi da fa sake faɗa da sayyidina ali kar ku ɗauka suna raga ma zagin suke amma ba zagin waɗannan manyan sahabbai kuma ba su canza komi daga cikin ƙa'idojin dokokin musulunci ba malice wannan bayanin shi ma ka karanta a cikin siyar alamin nubala a mujalladi na takwas a shafi na ɗari biyu da tara Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wa an salamata bunu shabibin ƙala, salama ɗan shabib ya ce, Samita Abdurrazak ya ce, Na ji Abdurrazak, shi wani Abdurrazak ɗin waye, huwa Abdurrazak bunu hammam bunu nafi'in al-Humairi, Abubakar as-San'ani, ƙala bunu hajarin حافظ مصنف شهير عمي في آخر أموره وكان يتشيع يتشي حافظيني sannan marubuci ne shahararre ne ya makance ƙarshen rayuwan shi akwai jinin shi'anci tare da shi karanta ƙaribar tahazib a shafi na 354 Allah ya samu dace to shi me ya faɗi ya ƙule yana cewa man sharaha sadari qad yace ban taba jin dadi a raina ba an ufaddila aliyan ala abi bakari in fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar farahimahumullah Allah madaukin su farahim farahim ko Allah ya ji kansu wa rahimallahu Uthman wa aliyan shi ma ali da Usman duk Allah ya ji kansu man lam yuhibbahum duk wanda bai so su ba fama huwa bi mu'minin wannan ba mumini bane kun gano wannan da kyau ko authaku amali yace mafi amincin aikin madani da ne fi yadda da shi hubbi iyahu shine kaunan sa Abubakar da Umar da Usman da Ali kuma dan shi ne na gaskiya amma ku na Najeriya ku kun san ko rafida ne ku masu zagi da tsinuwa ne da canza dokokin musulunci da cin mutuncin Allah da manzanni ku gano wannan da kyau su waɗancan da ke goyon bayan sayyidina Ali na farko na gaskiya to su ba sa zagin kowa ba sa cin mutuncin kowa wannan bayani ma da ya ce aure da zahabi limamu zahabi ya kawo shi a cikin siyar a mujalladi na tara shafi na 574 wa an abdurrazak aidan annahu qala abdurrazak har ila yau dai bai tsaya ba yace ufaddil ash-shaykhaini bi tafdil ali iyyahuma ala nafsihi ya ce ku daina gani ina fifita sayyidina abubakar da umar akan sayyidina ali a'a ai alin ne na je na fifita su akan shi kafa bi izra'an an uhalifa aliyyar radiyallahu anhu ya ce illa ta tabbata a kaina da musiba da jaza'i in saba ma abin da sayyidina ali ya yi ka karanta siyar alamin nubala allah madaukin sarki ya samu dace وروى اللالكائي عن أبي سائب عتبة بن عبد الله الحمداني قال kuntu yawman bi khadaratil hasan ibn zaid ad-da'i bi tabaristan yace wata rana na halarci majalisin al-hasan dan zaid babban malami da yake da'awa a tabaristan wa kana bi hadaratihi rajulun a dab inda yake wannan wa'azi sai ga wani mutum zaune zakara aisha bi zikirin qabihin sai faɗi muguwar magana kan sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda min alfahisha ya soke ta da alfasha aisha matan manzon Allah faƙala ya gulam sai shi wannan malami ce kai idrib unuqahu sare man wayan shi faƙala lahu alawiyun sai waɗanda alawa wannan alawawa alawiyun wanda zaka ji shi ala alawi shine shi'an da su basharar asad suke kai sai wanda daga cikinsu sai ce haza rajulun min shi'atina wannan faɗin shi'anmu ne ba kajocin da ɗan ƙungiya ne shi ko ya laifi a rabu da shi kun gano wannan daga yana goyon bayan mu na'amu ne wa ƙala ce ma'azalla Allah ya sauwaka haza rajulun ɗa'ana alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya soki annabi قال الله عز وجل الله madaukin sarki yana cewa al-khabithatu lil-khabithina mutanen banza abokan hudun mutanen banza ne wal khabithuna lil-khabithat matan banza abokan tafiyan mazan banza ne wat tayyibatu lit-tayyibin ustazan mata abokan tafiyan mutanen kirki ne wat tayyibuna lit-tayyibat ustazai maza su suna neman ustazai ne ma'ana mutanen kirki ne abokan hudda ne ula'ika mubarra'una mimma yaquluna su waɗannan duk wani batanci Allah yana kubutar da su akai ba su ba wani harkan banza lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara kuma Allah ya masu tanadin aljanna a can za su rika shakatawan su Allah ka sa muna cikin su mala yace aya ta 26 cikin suratul nuri fa in kanat aisha sai wancan malami yace in aisha ta kasance khabithatan mutuniyar banza fannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama khabith ban fada ba kuma ba zan fada ba a dama ba na fada nan gaba ba zan fadi ba na fata mun gane eh Allah ya tsare mu mu fada ka ga Aisha abin yi tsallin ba nake so kan annabi dama so suke si tsani si makata su makale da Aisha su ci mutuncin wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Fahuwa kafirun, shi wancan ɗan shiyan ya ce wannan kafiri ne, fadaribu unuqahu na ce ku sare wuyan shi, fadaribu unuqahu suka sare wuyan shi wa ana hadirun mai ba da labari ce ina wajen. Karanta sharhu usul li'itika da ahalus sunna a mujalladi na bakwai lambar matsala na 1269. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? waɗancan 'yan shi'a magoyan bayan ala na gaskiya ke dama mun yi bayanin aka ce shi'a mai ake nufi magoyan baya ko amma sai ta rinjaye akan waɗannan rafidan da ke zagin sahabbai amma su ba 'yan shi'a ba ne su rafida ne kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace Salifan mala ya ce mutum na uku ko gaban jama'a ko tarin jama'a na uku da za a kawo bayani akan su a qawala immatis salaf za a kawo zantuttukan malamai magabata wa ahalil ilimi min ba'dihim da malaman da suka zo bayansu ittafaqa sa'ira immatad din malam yace mafi yawancin limaman addini bakin su yazo daya ilimin su yazo daya hukuncin su yazo daya aqidan su tazo daya wa ulama'ul muslimin da sauran malaman musulmi al-mu'taqadu bi aqwalihim fil ummah dangane da abin da suka kudurce na maganganun dangane da al'umma wal ko wal mu'tada bi af'alihim fiha waɗanda ake koyi da ayyukansu jilan ba'ada jilin set by set wa asran ba'ada asrin zamani bayan zamani mundu asri sahaba tun daga zamanin sahabbai hatta hadal asri har zuwa yau gano malamin da faike wannan bayani yana nan da ran shi yanzu ba tun daga can ce har yau ya ce alladi na ishi fihi zamanin da muke rayuwa ciki alaktilafi azmanihim tare da zamaninsu ya sha bambam wa baldanihim garuruwan sun sha bamban wa ala tanawu'in madahibihim ko mazhabobinsu sun sha bamban wa ulumihim sannan abin da suka kware a kai sun sha bamban wani kwararren malamin hadisi ne wani kwararren malamin fiqh ne wani kwararren malamin larabci ne wani malamin kun gane wannan sun sha bamban wajen ilmomin min muhaddithina daga cikin malaman hadisi wa mufassirin da malaman tafsiri wa fuqaha da malaman fiqh wa mu'arrikhin da malaman tarihi haqiqina fil firq wal maqalat da malaman da ke tabbatar da zantuttukan gaskiya waɗanda ke bayani akan ƙungiyoyi da kuma zantuttukan waɗanda suke da aƙidu mabambanta ala dhammin rafida duk wannan gayyan sun hada kan zargin yan shi'a wata dalilihim da bayyana cewa su yan shi'a batattu ne wata hadiri minhum da kuma tsoratar da al'umma dangane da sharrinsu wa kaunuhum ab'adan nasu an alhaq tare da kasancewa yan shi'a sun fi kowa nisantan gaskiya wa ashaddahum zaigan wan hirafan sannan sun fi kowa taɓewa da karkacewa wa aqrabahum lil kufur wal ilhad sun fi kowane ɓatacce kusa da kafirci da kangare ma dokokin mai duka wa akhtarahum ala din wal ibad kuma sun fi kowa haɗari akan addini da kuma bayan Allah kun gano wannan da kyau ko tun malaman musulunci tun daga sahabbai har yau wannan fatawar nasu kwaya ɗaya ne kan yan shiya kun ji abin da suka faɗi kin ya zama maku wajibi ku kudurce wannan ku yadda da wannan ku kira mutane akan wannan Allah ya sa mu dace mala yace kamata zafarat kalimatul muhaqqiqin minhum kamar yadda kalmomi da fatoyin manyan malamai ya tabbata a kansu min akfi aqwalir rafida wa aqidatihim dangane da maganganun yan shi'a da aqidojinsu annahu laysa fil firqil muntasiba lil umma ajhalu yace kai tun da ake al'umma waɗanda ake danganta su zuwa ga musulunci ba a taɓa mafi jahilci wala akzaba ko mafiya ƙarya wala ashaba kuma suka fi zuwa da abin takaici wala ashaba suka zo da abubuwa wanda yake a na tir wala azlama ko kuma mafiya tsalinci wala ajra alal hududullah ko wanda suka fi kowa wuce gona da iri ala hududullah dangane da dokokin Allah wala a'azama khizlanan ko wanda suka fi kowa girman taɓewa wala akbar khusranan ko suka fi kowa girman hasara fi duniya wal akhira duniya da lahira mihum irin yan shi'a ba wa mabtuliyatil umma bi mithlihim ko ba taba jarabtan al'umma da bala'i da musiba irin na yan shi'a ba jama'ar annabi sai a waye gari a ce wai a zaunar da ku ana bayyana muku wannan abin da manyan malaman duniya suka ambata wai a ce wai shirme ne ana bata mutane lokaci ko ya kamata a ji a kantar da su hadda ne a ji a kantar da su katin hadithi ne ko fiƙo ko larabci kalli wannan abin da malamai suka ambaci wannan abin al'umma ana ɗaukan shi a matsayin addini yana birge mutane ana karantar da su kawai sai wani mashirmanci sai zo yana gaya maka wannan magana kai kuma da yake irin shi ne sai ka biya mashi kun gano wannan da kyau ku yanzu fa a duniya tashoshin tv guda nawa za a bude guda hudu a ƙasashen larabawa duniya ɗaya amma da hausa za a rika wa'azi da karantarwa da sauransu saboda me saboda kawai shi'a za a kashe biliyoyin kuɗi saboda waɗannan amma wai musulmi ce wannan abin bai da muhimmanci saboda kawai wasu manufofi na banza dole ne jama'a kowane gida sai sun ba da mutum ɗaya a nan inda mun san abin da muke yi wanda zai zo ya koyi wannan ya koma gidan ya karantar da mutanen gidan matansu da yaransu ƙananansu da manyansu abin da ya kamata mu yi fa kenan don ba mu san alherin abin da ake gaya mana ba ne wannan abin kamata ya faka tashi da kafan ka takannas ka tafi wata ƙasa ka koyo don ka zo koyar da mutanenka gano wannan da kyau ko dole ne wannan fa amma mutane ba su fahimci muhimmancin wannan alherin ba za ku je kuna ɓata ma kanku lokaci za a iya wayan gari gaba ɗaya unguwa guda gaba ɗaya su jarabda wannan bala'i yanzu a nan zari akwai unguwannin da ina faɗa ku da kanku za ku ce shi'a sun kama unguwan ina faɗa za ku faɗi amma don me za a shiru kuma ko kun san me yasa tintini kuɗin nan Allah maɗaukin sarki bai jarabce ku da kowace irin bid'a za ta iya lalata tunaninku ba jama'a karatukan da ake kullun ne ba za ka zo ba ka zo ba ka ji ba ka ji ba amma zuciyanka ta ƙuruci an yi in ka zo kuma za ka ji wani bayanin ko da ka fisgi laspika lokacin ka dawo sana'anka uzuri yana ka zuwa ko wani abu dole za ka fisgi wani abu wannan shine security na ba ka ba amma yanzu in bida so suke su nuna maku cewa mu mutanen banza ne mu ba alheri muka zo da shi ba mu ba mu iya ba mu da kirki in kuka yadda da wannan shikenan sun gama cin nasara a kanku dole ne za mu karantar da abin da ma yafi wannan da izinin Allah saboda mu ba da iyakan gudunmuwan da za mu iya bayarwa domin gina addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasbanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum